ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mulkin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a 29 ga watan Zulhijja hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar a kalandar nasara kuma na ga wata kenan biyar ko ba a da sabani gare biyar da watan julai watan bakwai dubu biyu da ashirin da hudu wannan watan ya zo ƙarshe in da shekara ma zai zama zuwa gobe ya shiga sabuwar shekara wadda ita ce ta gaske ita ce ainihin niyya to amma ita ma a sharance ba ce a wani biki ko wani taro ko wata murna ko shagali ba illa iyaka dai ko mutum ya ɗauki izina wani bangare na rayuwar siyasa ana kala nisa da duniya ana kala kusantar gabari kusan abin da ke faruwa din kenan to muna cikin wannan littafi mai taken al-buyu'u wa ma yushrabu wa yubna'u minha saye da sayarwa ko hada-hadar kasuwanci ko hada-hadar mu'amalar kuɗi ko tabadul na almalu wal manfa'a ko al mu'amalat bainan nas fi thaman wal musmat mu'amalar mutane wajen saye da sayarwa in dai a rayuwar ka za ka sai wani abu ko da fiye wata ne in dai a rayuwar ka za ka sai wani abu ko tsare ne kai ko ƙoru ba ci to insha Allah wannan hukunci hukuncin sun shafe ka kuma kana da bukatar sai ka san in ba haka ba tinkidar da muka wuce a baya za ta iya taba mutum kenan to haka kuma in dai har za ka tsayar a ce za ka iya mika kuɗi ka sai wani abu ko za ka iya daga wasu kaya kai ka tsayar wannan abin da za ka tsayar din ko da tsohon takalmi ne ko da tsohuwar roba ce to lallai kam hukuncin nan ya shafe mutum. Za su muna cikin wannan littafi da gamayyar malamai suka zauna suka yi aiki a kan shi Allah ya saka musu da alkhairi. Za kuma wannan shi ne darasinmu na kamar na gudu kenan. Darasi na gudu. Za mu tashi daidai gabar wa amma filistirani bayan mun fara tarihul bairi wa zikiru anwa'ihi. ma'anar ciniki da kuma ambatan nau'ukan shi waɗannan nau'uka na ciniki da saye da sayarwa to daga nan ne sanin ciniki ke farawa kowane nau'i da hukuncin shi kowane nau'i da yadda ake yin shi kowane nau'i da irin haƙƙinka da kuma tanadin shari'a a ciki kila yana da fuskoki kila yana da kaza kila yana da kaza duka za su zai malam zai mana bayani ko gamayyar malaman nan za su yi mana bayani sabarkacin wannan mana ya kawo mana ma'anar kalmar albayu lugatan ya riga ya kawo mana magana a kai to za mu tashi inda ya ce wa amma filistinai amma ciniki ko saye da sayarwa ko hada-hadar kasuwanci a harshen malaman shari'a bayan mun ji a wajen masu duga ya ce fa'arrafa ba'duhumul bai'a wani sashi na malamai sai suka ba da ma'anar ciniki. Aka ce, menene ciniki? Menene saye da sayarwa? Sai suka ce ma'anar ciniki ko saye da sayarwa bi annahu aqdu mu'awazatin maliyya. Wani kulli ne da ake yi wanda yake kunsar musaya ta kuɗi. Mana kulli ne kenan yarda ce da take kasancewa tsakanin bangarori guda biyu ko dai mutum da mutum bangare biyu ne ko mutum ɗaya da ƙungiya bangare biyu ne ko ƙungiya da mutum ko ƙungiya da ƙungiya to musaya ce ta kuɗi wani kulli ne na musayar kuɗi wanda yake gudana yufidu milka aini wanda yake fa'idantar yake samar da cikakken ikon mallakar kudin aufan fa'atin ko kuma amfani mana ko kayan amfani yace kuma ala ta'abidi ala ta'abidi ko bisa karfi kenan cikakken ikon mallakar kudin lokacin da ka sayar ko cikakken ikon mallakar kayan lokacin da ka saya wannan shine tarihin da wasu malamai suka bayar a matsayin tarihi na albai ya sa lamba ya sauka kasa ya ce za su iya duba mugunin muhtaj mugunin muhtaj ila marifati alfawi alminhaj littafin alminhaj na limamin nawawi da malamai da dama suka ɗauka suka rika mashi tarihi amana sharhi da wurare da dama saboda yana da matukar fa'ida kwarai da gaske wannan shine tarihi da malam ya bayar a nan kuma a iya cewa ya kunshi kusan kaso mai yawa ko kace gaba ɗayan abin da ake da buƙatar a sani in muka kalla za mu ga afad kenan ciniki kulli ne abu ne da yana wasu a zuci a kulla wata makata ce a ɗauko wannan a sargafa ta da wannan wata kusa ce a manna wannan da wannan shine kulli an ce kulli ya kamar amince wa juna yarjejeniya to amma kuma ba wanda za a kan takarda kawai ta tafi ba a'a za ta zama ta mu'awaza maliya na ce mu'awaza daga iwal musaya don ce mu'awaza wazani ne na mufa'ala in ka ce mufa'ala duk cikin da kake zo ala wazani mufa'ala sai yana fa'idan da abin na faruwa ne ta bangarori guda biyu haka da sai za ka ce mudakama in ka ka ce fassara mana mudakama sai ka ce nushe-nushe don ka ce nushe-nushe yana nuna kenan nan bangaren ya yi nushe can bangaren ma ya yi nushe to mu'awada nan akwai abin da ya kawo shi da kuɗi nan kuma akwai abin da ya kawo shi da kayan kuɗi to amma da kuɗi da kayan kuɗi duka mu'awada ne ka tashi baka da ko naira goma sai ka haɗu da wasu abokan ka guda biyu ɗaya yana da dubu tamanin ɗaya kuma na da buhun masara su duka suna da kuɗi dan duk wanda ya bushe ka shi wancan mai kudin ya gama kirgawa kai ma za ka fara kirgawa to kaga kenan ko in masararka malu ne duk da cewa ba kudi bane kai tsaye amma kayan kudi ne kuma wanda ake da tabbas kuma za a saya to sai yace mu'awada ma da yobi da cewa in aka yi wannan kulli na musayar kudi ko kayan kudi to zai tabbatar da mallakar ayin idan yanzu ka daga amfaninka ko wayarka ka sayar aka kirgo kudin wayar aka baka to yanzu ka mallaki kudin wayar in ka ga dama shi sa ba wanda zai zo ya maka sharadi zan sayi wayar ka amma sai ka faɗa mana da lafiya da kudin a ba gun da wannan sharadin za ma ka ce maki to zan sayi bulo ne in gyara katanga kuna gama cinikin sai hango ku abin da ya balan yace ya muka yi da ke kira kana auren kanuwar ki ko ka gyara mata katanga yake ce a katanga bayi zan gyara ko sai an goka abun mai balan kai ya za a yi haka ce nan ma wata katangar bayan ake gyarawa nan ma in ta fada da matsala to amma dai a rika jin tsoron Allah ya ce to ka kyauta amma ta shartin baka da hurumin kasa ko ka zo ka ce zan siyar maka da masara amma har ta kare ka rayu sai dai waina ko burabusko ko sadaka ko kyauta ko shukawa da kana makanda za mu da wannan hurumin in ka ga dama zaka ce miki na yadda ana siyan masar a gaban za ka farke gaba da naga wancan sharadin shirme ne saboda ba shi a littafin Allah ba shi a littafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi aiki da shi ba sai dai wasu lafiya almuslimuna ala shuruɗi in har ka yadda dole ka cika to maganin shi kawai ka ce mace malam ba ka da hurumin ka saman sharadi na ya zan yi da kuɗin kayana kuma ya zan yi da kayan da na ci da kuɗina na saya shi yasa ce zai fa'idantar da mallakar kuɗin au manfa'a ko kuma amfani kaga wannan da yake au manfa'a to haya ya shigo za ka yi zuwa nan ana bayar da hayan keke zuwa falladan naira ɗari shi kenan ko naira hamsin sai ka miƙa hamsin ɗin ka kana miƙawa aka buɗe maka keke yanzu ka mallaki amfani da keken daga nan zuwa falladan a dawo ko wani ya zo sai ya ce wannan mashin da yake so ba za a saurare shi ba mafa kenan yake ana ta'ayi to sai galib imam ibn qudama al imam ibn qudama al maqdisi Allah madaukakin sarki yayi masa rahama wannan littafin na muknil muhtaj ila ma'rifati al-fadil minhaj wanda ya wallafa shi ne al-khatibul sharbini wani bajinin malami ne da ya rasu a karni na goma hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara ɗari tara da saba'in da bakwai za ka babban malami ne kaga da mamun nawawi mun mutu a baya cewa ya rasu hijira na da shekara kamar ɗari shida da saba'in da shida shi ya rubuta littafin to bayan kusan shekara ɗari uku ce wannan bawan Allah ya zo shi kuma ya ɗauka sai sharhin littafin cikin mujalladai yace kana ni imam ibn qudama al imam ibn qudama al makadisi kenan rahimahullah Allah madaukakin sarki ya maki rahama yana da littafi al mughni wannan wani bakan danan littafi dan dai fahimtar fikihun mutum ba za ta cika ba sai ya je wurin ba littafin malikiya ba ne ba shi ibn qudama al makadisi ya rasu hijira ta Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da shekara ɗari shida da tamanin da biyu dan rasuwar ki ta zo kasar da rasuwar al'imamun nawawi amma wannan littafin kan lallai kan littafi ne da ya ci sunan na al-mukni malam wannan littafin ya ishe ka in dai kana da matsalolin fiqhu da mu'amala littafin ya ishe ka to a cikin wancan littafi a daidai ga shi na sa mana mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da tamanin yana ba mu ma'anar ciniki ya ce an bai'u abinda ake cewa ciniki shine guba da lafiyar mali da mali shine musayar kuɗi da kuɗi nan kuma canji ya shigo canjin naira da naira za ka iya zuwa kun mai sabo nan sai ka ce mashi wallahi yana da dubu ɗari na naira goma goma ka canza man ka ban dubu ɗai ɗai shi ma ka ga mubadala to malin bi malin ko kuma ka zo ka ce zan tafi saudiya ina bukatar riyal ko kuma dala yanzu in nawa ka zo da shi miliyan ɗaya na zo da ita ce to a riyal za mu baka riyal kaza kuma in a dala ne to za mu baka dala kaza shi ma kaga mubadala to malin fi malin ko kuma ka zo da buhun masararka sai ya tsaya buhun masararka manfa'a ne ma'ana amfani ne kayan kuɗi ne to ya shiga cikin malumin nan ya shiga cikin malumin nan da lallai za a ce a wani na da kuɗi ga ka ka taka buhun masara a gaba sai ka ce ne biyo ya da ban dubu goma da sallai mutumin nan zai baka da sauri dan ya san kai alhaji ne ba wata matsala amma ka taka kwalta a gaba kana ta kallon titi kace ban dubu da sai ce ba tuni ka tabbata da kace dubu da ba tuni ba mata rijiyar da kace ba dubu ɗaya amma da rijiyar da kace ba tuni saboda ya san ya auna ya gaba inda za ka biya gaba sai ba ta ruwan kuɗi ba daga na kwanta. To mu tayar kuɗi da kuɗi, tamlikan wa tamalluka, ko dai ta hanyar ka mallaka ma wani ko kuma kai ka mallaka. Idan ko kai ka mallaki kuɗin saboda kai ka tsayar, ko kuma ka mallaki kayan kuɗin saboda kai ka tsayar. Yake wacce ka ku nan ya ba da tarihi kenan sai ce wai daga ina aka samo kalmar an bayyana yace wasiqaqu inda aka samo kalmar albay'u shine min alba'i daga damfi kalmar ba'u da ainun tana nufin nan wurin damfi ta ce famat da ba'a sai ya miƙar da damtsai saboda ne da an na kulla wahidin min almuta'afidai domin kowane ɗaya daga cikin masu kulla ciniki da kai mai saye da ka zo da kudinka da shi ne kanti da ya tasa kaya yana siyarwa ya mutu ba a hudun akali wani ita kowane yana nika damsai ko dai dan ya karba ko kuma dan ya bayar shi ne kaya kai kai ka za ka mika damsanka don ka karbi kaya kuma don ka ba da kuɗi shi kuma mai kanti zai miko damsan shi don ya baka kaya kuma don ya karbi kuɗi sai don ka bada kuɗi ka karbi kaya shi kuma don ya bada kaya ya karbi kuɗi to sai ana ce mashi kawai a ce ma wannan abun albayu kuma ara qur'ani kaza haka kalmar ta zo kuma da haka ake mu'amalantar ta da wannan ma'ana da malamai na duga suka yi ta bakin ta alaikum assalam na Eh, eh, a ba a ce kuma ka tsaya a bayanansa ba za mu zo kai bai wurgarar ne annabi ya ce wada ka ma dai sa'in daga kar ka sayar da kayan da ba ta a wurin ina ga wannan magana ma mun sha mai ta masu da nara hajji su suka bi kowa fatawa ya zo gidanka ya ga buhun masara ya saya sai ce maka ina zuwa zan turo a ɗauka yana fitowa nan bakin titiyar ta irin akwai irin irin masarar da kake so dubu kaza ban kuɗin ka aika gidan wani ka ɗauka haramun ne da zai mutu a wannan gabar ya da Allah yana cikin hadari ai ba ma wannan ba da za ka zo in aje buhun masara a nan ga ni ga ka mu yi ciniki ka saya ka biya ni yanzu buhun masaran ya zama naka shari'a ba ta yadda ka sayar ba a ƙasa ka mirgina shi to da shari'a ba ta so a ci na da ba din a bulus ka yi wani aiki sai ka ɗan mirgina buhun masara in yana kwance ne ka tuntar shi in yana tuntar ne a kwance ka mika ta shi ka ɗan yi wani aiki daga nan sai ka kira ne sai amma yana tare yadda ka saya kuma ka saya haramun kaga in ba da shi a wurin kenan ballantana kuma ba wannan nau'ukan namu dukkan akwai nau'ukan harkacin ciniki sama da ashirin da yake cewa wa yahtamilu sai kuma iya ɗaukar cewa kalmar albai'u anna kulla wahidin minhuma kowane ɗaya daga cikinsu kana yubayi'u sahibahu yana ma abokin shi mubaya ne lokacin da ka kasa kaya ka zauna sai ga mai saye ya zo to kamar sabon shugaba ne aka yi ka je yin mace mubaya kaga in ka je mace mubaya za ka miƙa hannunka shi ma ya miƙo hannun shi sai ku yi mubaya kana cewa to insha Allah mun yi biyayya mun bi muna sam'an wa ta'atan to da mai saye da mai sai ba kamar mubaya'a suke yi mubaya'a akan ne akan cewa na sai kayan nan mubaya'a akan ne ni kuma na sayar maka da kayan nan haka yana da muhimmanci kenan wannan abu ayyu safihu inda albayyi kamar yana musafaha da shi ya ka ce bai'u daga ba'a yubayi'u mubaya'atan yayi mubaya'a wanda zalika summiya albay'u safaqatan saboda haka ne aka rika ke ake kiran ciniki as-safaqa da ce hadasa baina fulanin wa fulanin safaqatu in an ce as-safaqa shine nan tafin hannun kaga kuma zai wahala a yi ciniki tafin hannu ya yi ba galiban shi zai mika kudin da aka saya idan kudin ba za su ɗauku ba shi tafin hannun zai dafa shi kayan tafin hannu ne ko abu da dama za su haɗu su miko idan ba zai yi su za su nuna inda kayan suke to tana ce mace ciniki safaka da ka kenan yana da yana da sunaye da yawa za ka yi cewa albayu jam'in shi albuyu ya kai ga asafaka jam'in shi asafakat wannan maganar za ka same ta cikin mugunin da na na na almukuni na ibnu qudama al-makadisi mujalladi na uku shafi na dari hudu da tamanin bayan wannan tarihi akwai tarihin da malamai suka ce shi ciniki la kai ce mace nakatu milikin kila la ghairi bi samani aka ce ne ciniki sai ka ce nakatu milikin kiratar mallakar kaya ko kuɗi idan gai ila gaire zuwa ga wani ko kiratar mallakar wasu kaya idan gaire zuwa ga wani mutum kuma bai sama ne ta hanyar sanya kuɗi a tsakani ga gida rikewa ba da haka shiga ba haka ba ne amma sai aka ce hotel ne na siyarwa ne sai ka saya kuma kadiya aka rubuta takarda sai ni ga maka makullai kawai gobe sai aka ce kike shiga yanzu mallakar gidan ya tashi daga wancan da ya sayar ya dawo hannunka dukai ne za su ga dama wane ya shiga su ga dama wane ya shiga in ga dama a bashi yadda yake in ga dama a yi kwasfarima in ga dama ka rushe in ga dama ka yi yadda kake so mulkin dai ya tashi daga wancan zuwa wancan wasu malamai suka ce abin da ake cewa ciniki shine mubada da tumadin jimadin da garbin tamanduki musayar kuɗi da kuɗi da niyyar mallaka da manufar mallaka da manufar kai ka mallaki kayan da ka ba da kuɗi ka saya shi kuma mai kanti ya mallaki kuɗin da ya sayar da kaya sun dawo milkan da ku to duka wannan ana kirga su a cikin tarifai da malamai suka yi to sai ce wa anwa'ul bai'i arba'atin nau'ukan ciniki guda hudu ne wannan ya zo da shi a takaice kwarai kwarai da gaske ba kuma yana nufin wai haramtattun nau'uka ba ne a hanyoyin da muke bi don mu ciniki ɗayan hudu ne kuma kowace za ka kira ta halatta mana in je mun cika ka'idar inda abin da bai halatta ba a karkashin nau'in to shine sai a kawo shi sai a tantance wasu malamai da suka so su tsawaita bayani sai suka ce ciniki yana da waɗannan kashe-kashen ko rade-raden guda hudu amma ba za ka iya raba su a haka ba sai ka gano asalin tushen kowane wannan rade-raden guda hudu yana komawa ne zuwa ga ikibaratun talata wasu ababen da ake la'akari da su guda hudu lokacin da aka zo za a yi ciniki ana iya kallon abu min haitu mawdu'il akari ta la'akari da yadda za a yi kullum lokacin da muka zo za mu yi ciniki wayya kullum zai zama shine ya kawo mukayada cinikin mukayada yana nau'in farko ne na ikibaratun talata da na zo zan sai kayanka ko da na zo za mu yi mu'amalar kuɗi da kai wai kuɗin na zo da su kuma ina son kuɗi a wajenka canji kenan ko ko kuɗi na zo da su ina son kaya a wajenka ko ko kaya na zo da su kuma ina son kuɗi a wajenka zan siyar maka kenan wai ko kuwa a'a kuɗi na zo da su ina son kaya a wajenka amma nan gaba ko kuma a'a haka nan na zo ba ko kwabo amma ina son kuɗi a wajenka ba shi kenan ko ko a'a ban zo da ko kwabo ba ban zo da kayan ko kwandala ba kuma ina son wani abu a wajenka amma ba yanzu ba sai da bashi da bashi kenan to su da kimana nan ya ce sun ce ba sa so su kawai ga saboda littafin da ke so safon ya je a dunkule amma da suka fada suka ce to za ka kalli ke kibaratun talata ko dai hanyar da aka bi aka yi wannan cinikin ko kuma ikibar na biyu shine abin da aka yi na biyu shine lokacin da aka kulla cinikin shin akwai kayan a kasa ko ko babu su shin akwai kuɗin da za a biya kuɗin kayan a kasa ko ba su shine min wakati a tafsir na uku kuma shine min haifu turufi da hadidin saman musulunci ya kalli saye da sayarwa su yake bari tsani shine lokacin da nazo zai san zan sai kayanka wata hanya shari'a kai tanadi har ni da kai mu yadda cinikin ya rasu shin za ka faɗa mana kuɗin kayanka ne in yi man in saya ko ku za ka sa man suna ne in saya na ga bawu da bawu da ya san kai Rauni ya ji son ta yi, har ma za ka shi wani in ka faɗa mai kudin kaya sallah, kai sai ka ce mashi ɗari biyu, in ya biya yana ga kamar ka cuce shi, ka'ida sai ya taya. Don ka samu mugun ɗan kasuwa shi kuma kayan ɗari biyu sai ce dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da bakwai. Ai ya fitar da kai da wasu bodoji bodoji yana tarayya ya dawo jiha ya je lokar gaba. In ka taya ɗari hudu ya fitta kayan. ban kayana suna shan rana baka shirya siye ba mugun dan kasuwa ke kuma da rijiya ake siyarwa sai kuma sai ka bashi hakuri sai ka ce to dari shida ki malam ka siya tara da hamsin kuma da za ka siya fa zai kira ka mutumi na zo tun da yau ka fara zuwa dan mu saba amma kayan nan ko ni ban same su a haka ba sai kawo shi da damar a ni ba zan ba da shi da nawa za ka baya zan ba da biyar da hamsin to ba da shi da kawai ai ina so mu zama ɗaya ne wannan kayan ya kare shiga wani balan ya yaba ma kayan duk ɗan kasuwan da yana ba ma kayan jarin ya kusa karewa ka bar kayan ka kawai sai da kansu ba ruwanka da yabo ba kai ka yi su a china ba ka ga wajen fata a cibiyar yana ta wata maka tata ka ga wannan tagar a yi tafi wani kenan to kai a cikin kake ko a hong kong tana ina ake yi ta a malam tana karkara kusa da masara sun masara kawai dai ka bari ya siya ita Allah ne ba da sa'a to akwai ita ban uku shine hanyar tantance farashi shi ma za mu ji hanyoyin akwai hanyoyin da ake bi da tantance farashi to amma dai malam shi anan ya tafi da cewa muna da nau'uka guda hudu so idan nau'uka guda hudu shine za ka je ka haɗa su a nau'uka a itibarat salata nau'i na farko shine bai'ul muqayyada cinikin muqayyada wannan nau'i ne daga cikin nau'ukan da masu saye da sayarwa suke kulla ciniki da su in ka zo sayayya sai a yi mukayada to me mukayada shi ne sai da nau'uka da yawa shi ma na ɗaya da mukayada su bai ku til ati bi til haji nan ce mukayada shi ne sayar da kaya da kaya an gane sayar da kaya da kaya kamar yanzu misalin sai ka gwado masararka sai ka zo shagon mai au kana son farfara ko mori da kan da farashin masara da farashin mori wa zai mori ciko sun kuma farashin su ne sai karɓa tiya ɗayan ka ta masara da ba ka tiya ɗaya ta mori shi kenan kun yi alboka ya ga bai usul a cikin sila ya halatta wannan kai ne za ka kema shi kawai musaya idan jinsin su ɗaya ne haramun ne a samu tsari kuma dole a yi biye shi ne a takahudu mu'addala idan kuma ba jinsin su ɗaya ba to ya halatta ku samu tsari fa bi ku kai fa kinto sai dai kuma dole ku yi al-mu'ayyan a takahud mu'addala ayyana biye misali yanzu na zo da buhun wake ina son buhun masara ba da ma ka ce man to a da buhun wake ɗauki buhun masara shi farashin wake nawa yake in an kwatanta da masara buno za a bari to kaga in jinsi ya sha bambam fa bi ku kai mashi tum ne din yadda yarjejeniyar ku ta kasance yayi kama dai shari'a ta halartar mana da bai'ul sil'ati bil sil'a ko kuma bai'ul aini bil aini sayar da kuɗi da kuɗi na abin da yake nufi bai'u sarful bai'i sarfu al'aini bil aini musayar kuɗi da kuɗi kana da ƙananan kuɗi naira goma goma naira ashirin ashirin masu tarin yawa kana so a baka manyan kuɗi kaga yanzu da nerar ka ɗan goma goma ashirin ashirin daidai suke da dubu dubu saboda jinsin su ɗaya to haramun ya yi ƙari yasa ba a sayan sabbin kuɗi da sabbin kuɗi kuma da ƙari duk wanda ya haka ya cire ba wanda ya sayar ya cire ba wanda ya saya ya cire ba kuma haramun ne ba da nuni harbi min Allah wa rasuli da sallah ana yi ko ko ko masu biki sai ce wai ka ba da dubu ɗaya da ɗari biyu ya ba ka dubu ɗaya sabbi ita wannan ɗari biyun a zan cire ta a dubu ɗaya na bayan duk dai ne su da ta sai dai dubu ɗaya dubu ɗaya amma idan ka zo da dala wani ya zo da naira fadidu kai fashi ito malam kawai ɗauko ka kare su a buga lissafi ya ce wallahi dubu ɗari ne na zo da su ya ce mashi to za a baka dala dala casa'in dubu ɗari wai dala casa'in za a ba to ba za a wani dala ɗari ba ina wuce nan kuma ka kare su ka gani ya fi ka farashin yau za a yi ta finance suka ce ba ne kaza da kaza to da kana da yancin ku yi musayar ku fiye da gobe dama sai dai kawai kiyaye ka'idoji na kada a samu garas kada a samu jahala kada a samu a tahir a ce wani wannan ya bada dalolin kai kuma ka karba dalolin shi ka shiga cikin wandaka wai za ka ɗauko mace naira a ba a yadda ba ka je wandaka ka ɗauko naira fiye da biyar za ka tafi hajji gobe jirgin su zai tashi ka je ka canza wata naira miliyan ɗaya ya karba ya shiga uwandaka ka ji shuru ana zuwa ka duba ga ya mutu kuma daga kai sai shi idan yan wani suka zo sai kace kuɗi na wajen ki a ce wannan ne ba a so ya shiga ya ɗauko naira amma misali ga naira miliyan ɗayan ka sai shiga ya ɗauko dala sai ya mutu a ciki sai yan wani suka zo sai ka mutu a biya ka wuce da na ba dole sai ka je baya tare da akwai mutane sai ka ce banda na yana ake canja sai da to kai ta danna rike a Allah kara hakuri ga kuɗin ka a cikin ka in yace baya ce sai ka zo da su nuna miki ka san ciki to sai yake ta mithlu bai'i da kamhi bisabi kamar misali yanzu a yi musayar alkama da zabi zabi shine busasshen inabi idan inabi ya daɗe ko a cikin bishir za ka yana bushewa to yana bushewa zama zabi yana da irin nashi amfanin karanta a cikin na bauta a ko kuma wasaiti bisaman a yi musayar mai wanda baya bacci wasaman bisaman da mai bai bacci ka zo da jar karkata man gyaɗa ku yi musayar jarkar manja kawai farashi zai bambanta ku ai ba jinsi ɗaya ba ne ko kuma ka zo da jarkar injin oil a baka manja na jima injin oil ne ko ne akwai inda yake aiki wanda yana tuntuka ciki wanda yana tuntuka inji sai ka ce mana ban nawa za ku karɓi wannan gaban na ji kada ta za ka yi jibi to ni ma rashin biyan ne karɓi injin oil ka ban man gyaɗa sai ku buga lissafi sai ba ku gwangwana yadda ya dace da kai ko kwalaben da ya dace da kai sai ya ce wani sayyara ce jidari ko kuma a yi musayar mota da gida wata motar nan ta burge ni amma ban da kuɗi amma yana da gida a can a kira masana su duba wannan gidan zai yi kaza wannan motar masana su duba ita kuma za ta yi kaza in kuɗin ya zo daidai kawai sai ku yi musaya in bai daidai ba sai wani ya ba wani ciko ko da kuɗi hannu ko kuma da wasu kayan kuɗin na gaba ya ce wani abu zalika da makamantan haka ya ce wa huwa jahidun bi ghairi khilafi wannan nau'in na ciniki ya halatta ba tare da wani sabani ba ya adillatin minha saboda dalilai da dama game da haka yace ma rawahu bukhari daga ciki akwai hadisin da Imam bukhari ya ruwaito mun sha magana kan mun mai ta shekarar da sura Imam bukhari ya rasu hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallama na da shekara 256 a safiyar ranar Eid kai ka ce ya roƙi Allah ne Allah ya bashi ya gama Ramadan an yi Ramadan din ƙarshe da safe an zo asuba sai iyalan ki suka ce ya rasu da daddare ana hada hadar idi ana hada hadar janazar al-Imam Bukhari kai ka ce ya yi yarjejeniya da Allah ne Allah san taimaka min in gama Ramadan mutane kuma su sa sabbin kayan ga wannan shekara ta ɗari biyu da hamsin da shida Allah ya mashi rasuwa ya ruwaito wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin kana bin kasada daga Abu Kasada ta Ansari radiyallahu an Allah ya tsare Abu Kasada ta Ansari ne daga cikin manyan sahabbai ya rasu hijira da shekara hamsin da hudu ga tsaka da ke rasul su sayyida Aisha radiyallahu anha yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kharajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ama hunayn manzon Allah ta da insha Allah tabbata gare shi ya fita tare da mu ko mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar da aka yi yakin Hunayn shi kuma yakin Hunayn ya zo ne a lokacin da aka gama fatko Makka shekara ta kenan kan bayan hijira bayan zuwan fatko Makka da ya ce to kowa ya dauki makami wuce Hunayn shi ne ake ce mashi gazwatu hawafi kuma amma dai Qur'ani ya kira shi wa yawma Hunayn id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a safai da sai yawan suka ce yau duk iyar kafirai sai mun gama da su shine ko ana zuwa kuma kafiran suka karya su da ce mu za ku alfahari shi musulmi yana cin nasara ne da yawa sai da suka koma ga Allah sannan aka dawo aka ba su nasara ai ba a cika ba ya ce mun kirta da manzon Allah sallallahu alaihi a kunai fa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi ya ani zir'a yana nufin sulke wannan lafazin da shi malam ya dauko a nan shi ne mafi gajartar lafazin da alimam bukari ya rawaito hadisi a cikin sahihi alimam bukari in zai iya tunawa ya maimaita wannan hadisin so shida ko so biyar amma kusan wannan shi ne mafi gajartar lafazin ban san hikimar su ta daukar wannan ba da ba wannan lafazin suka dauka ba da ya akwai inda ya zo lambar inda ya fara zuwa a cikin bukari lambar hadisi dubu biyu da goma ya sake maimaituwa a dubu uku da ɗari ɗaya da arba'in da biyu ya sake maimaituwa a gaba har ya je maimaitu dubu bakwai da wani abu to da ya kamata su ɗauki na dubu uku ko dubu uku can da wajen ɗari bakwai abin da ya faru shi ne lokacin da Abu Qatada ya biyo tawagar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin garin Makka da Akunai suna cikin tafiya sai shi Abu Qatada sai ya hango wani lokacin an fara yaki kenan sai ya hango wani musulmi suna faɗa da wani kafiri kuma ga wani kafiri a gefe yana jira shi kafirin ya riƙe musulmin ya zo ya taimaki ɗan uwanki kafiri shi kashe abu katada sai ya zagaya sai ya sauke wa kafirin hannu an ce ya zo dab da shi sai ya gane akwai mutum ba kusa da shi yana juyowa da takobi ya daga shi kafirin sai abu katada ya sauke mai hannu amma a an sauke mai hannun da hannu ɗaya ya matsa abu katada ya ce wallahi sai da na ji ƙanshin mutuwa matsiyaci ba hannu ba amma da ya matse ne da cikin shi mutuwa ya ce can sai na ji kawai wani nishi haka rai ya gida ya ce sai na tura banda sai na je na taimaki dan uwa na musulmi sai muka kashe arna haka sai aka kammala yaki sai na umar ya zo wucewa ya ga me ya faru su sabai sun gani ana zaune sai ɗin da sun maki ta zan yi bonus duk wanda ya kashe wani kafiri ya tashi ya kawo mani shaida duk kayan da ke cikin jikin kafirin na ba shi abin da ake ce mashi asali ko salam abu ka ta da yake ce ya rasulullah ko ni na kashe wani kafiri jama'a dan Allah wa zai man shaida lokacin abu ka tara na cikin farin talauci anan kana tare da maza Allah ba bakin talauci in ba manzo Allah ne sai bakin talauci ko kuma ana jarar musulunci ba bakin talauci yace jama'a wa zai man shaida na kashe wani mutane duk suka yi sai na bakar yake ce mai babu wanda ka kace ga akwada kawai yace har na zauna na akwada kawai na sake miƙewa a na uku sai aka samu wani mutum da yace ya rasu dalla lallai ina mashi shedar ya kashe da da yake to da ne da ne a ciki aka ce yana da wani sulki mai matukar daraja sannan yace je ka ɗauka sulke ne ne ka darajar ke wannan silken da aka ba shi shi ne yake ba da labari a nan ya ce ba zai ito dir'a sai na sai da silken a sa limawar bukari ana cewa wani ikihul bukari fi abuwaɗi shi wannan hadisin ya kawo shi ne a babin hukuncin sayar da makami a lokacin yaki ya halatta ko bai halatta ba malamai sun ce bai halatta ba in ana faɗa mai sana'ar sai da wukaki gwamnati dakatar da shi take yi sai an samu zaman lafiya don za a yi sai ana farke mutane to a fara da ya hukuncin aka ce a in ana yaki ya halatta ka siyar da makami ne kawai ga mutumin da ba a da tsoron zai amfani da makamin wajen fanna to shi ana cikin wannan hada-hada sai wani mutum da ya yarda da shi wanda ba zai amfani da sultan wajen yakar addini ba ya ce fa bai jirha to ni mai amfani ni ma yana da nawa kawai ya ce sai na sai da wannan sulken ya ce fa ku ta su bihi makarafa da wannan kudin sulken shine na je na sai gida ginannan gida haɗaɗɗe da kudin sulke ɗaya na je na siya mutum da ke cikin farin talauci a duk ya fara samuwa kenan zai da ya bana baranda yau ga shi da gidan shi da kicin da bayi da so da garin da ta fata shi ne da kanki ya ci daɗin abu yake ni bani salama a cikin kabilar banu salima fa innahu la awwalu malin ta'addantuhu fil islam wannan shi ne dukiya mai kauri ta farko da na fara kamawa a tarihin musulunci daga nan ya ɗaga ya fita da'irar fukara wal mataki ya shiga da'irar aganiya aga jihadin nan ba akwai alherai ba wasu za su yi to wannan hadisi a Imam Bukhari ya kawo shi nafar hadisi dubu biyu da ɗari ɗaya daidai to sai yake kaga wannan hadisi ne yake nunawa sayar da kaya da kuma sayan kaya an ce me ya faru silken ya bayar aka ba shi gidan silken nan ya burge ni nawa ka siya gaskiya ban da kuɗa ma yana da gida abun salima to mu je ka nuna ma a kira masana surki a kira masana gida masana surki suka yi mai farashi sai farashi ya yi daidai da farashin da masana gida suka yi wa gida ya miƙa surki aka ba su makullai shi kenan wannan shine dalilin shi ma su ma kamar anan da suka kawo wannan hadisi wannan da ke sa suka dauki aksaru lafsin na hadisi saboda ya yi ya ba su abin da suke so a ibn hajar nan kana ne ce ta'assaltuhu ay ja'altuhu asla mahali daga nan na fara zama mawadaci yace wa marawa bukhari da kuma hadisin da Imam Bukhari ya ruwaito ana bi Hurairah radiyallahu anhu daga sayyidina Abi Hurairah Allah ya shirkare shi sayyidina Abi Hurairah ya rasu hijira ta Annabi sallallahu alaihi da shekara 59 kaga eh abin nan yana dan gaban Abu Qatada yake ta sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah ko na ji Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza zanat amatu ahadikum idan ku yangar ɗayar ku ta yi zina ta yi zina ba ta bayyana zina a kuma zinar ta ta bayyana ibn hajar ya tattauna shi wannan hadisin al-imam bukhari ya bayyana ta shi so bakwai aiki ne ja in kana cikin fato da bani ya kamata ka fi duka wurare bakwai kuma mujallale daban-daban mujallale na hudu mujallale na biyar na bakwai na goma wajen na sha ɗaya da na goma sha hudu in ka je wani lokaci muna hadar da yace maka na yi cikakken bayani lokacin da na kawo hadisi lokacin da bukari ya kawo hadisin a baji kana in ka so ka koma in ba sa ba in ka koma can kuma sai ce maka wata ya aji tafsiruhu insha Allah yanzu kenan banda inda ka duba ka sake duba sauran wuraren har sai yanzu kokobi sun gano ibn hajar in ya ce maka wata ya aji bayani insha Allah tabbas zai kawo amma ya ce maka wanda ya aci bayanu ba tabbas saboda bai ce in sha Allah ba wurare da dama Allah ya manta shi ya manta da shi tun da bai ce in sha Allah ba akwai da bai ce in sha Allah ba ma yayi bayani amma akwai da bai ce in sha Allah ba kuma an manta da shi shi kenan har ya gama wannan har bai iya tunawa ba shi yasa in sha Allah ke da muhimmanci ko an ce mu an ga dan izala ya tsara safar wanzu aka ce me an nan fara rikici ya gana fara an fara kace sai za ta kai na zo ke zan gudu ne insha Allah sai har a gudu ma ka ce insha Allah saboda baka ce insha Allah sai ka haɗu da babbar tawagar makiya kuma ka sha kwana ka shiga lungu one way kamar ka ce insha Allah sai Allah maka kama kakka bi lungun nan shiga kwalbar din nan sai nan an tsira ya mai da hadisin hasso bakwai ya ce to idan zinar ibnu hajar yake cewa me bayyana zinarta aka kama ta da shi ko kuma mai gidanta shi kadai ke da wannan fawa mai gidanta shi kadai ya ga tana zina shi kadai ya isa shaida hudu kawai ya ya isa masa wannan hukuncin me ra'ayi faliyatibi da hal hadda mai gidanta ya mata bulalar haddi ita baiwa bulala hamsin ake mata ko tana da aure saboda ba a rabin kika tunda ba rabin kisa sai aka cire masu kisa bulala ɗari ake wa ya ita kuma tana da rabi sai mata bulala hamsin wala yusarrif alaiha kuma kada ya aibata ta ba a aibatawa kada ne rika sha sha sha sha mazalaciya in rage farajin ta a banza a sun matin zanar in ta sake zanar ta biyu faliyar da da alhadda ya sake mata bulalar haddi wala yusarrif kuma kada ya aibata ta ثم إن زنت السادسة سنن إذن تساك زنا فتبين زناها ثم زنت تبين أو جسك كاما تدشيدو قومي إكي كاما تشيكتي النبي يتبع شاورا كأمرني فليفتها هذا mara amfani ya ɗauke ta ya kai kasuwa ya sai da ita walau da hablin min sha'arin ko da da igiyar gashi kaga wannan hadisin hujjar da ma'adishan shi ne ya halatta a yi cinikin kaya da kaya ko sai dauke da sai ce to shi kenan ke waye ke da igiya an sai igiyar gashi a wannan lokaci ba ta igiyar arziki ba ce in ka zo mai kiwon shanu sai ka ce mace ya so igiya rama na ke tukkawa ba ba saurasa ba in sa kaɗa kama kawai ne sun ce ta to idan ku yanga ta lalace ko igiya rama ce ka karɓo da Allah wa zai ban buhun wake ba za a baka ba wa zai ban igiya rama dan dai ki mazan ku rabu kawai to kaga ya halatta a yi mubadalatu a silati bi sila musayar kaya da kaya irin wannan suna ce mai mubadalatu aini abin nan mubadalatu arzin da arzin akwai mubaya'atu nakadin bi ardin ko mubaya'atu nakadin bi nakad kaga muna da surori kamar guda uku kenan ko dai ka zo da kuɗi a baka kaya ko ka zo da kaya a baka kuɗi ko ka zo da abin nan kuɗi a baka kuɗi ko ka zo da kaya a baka kaya wanda kai yayi to sai ma da yake cewa amman amwalur rabawiyya amma dukiyoyin da riba ke shiga wanda su ma suna da nasu muhallin yace to fa sayati zabitu jawazi muqayabatuha to nan gaba kaɗan za mu kawo ka'idodin da ke halattar da cinikin muqayaba yana nufin ka zo da dala ya zo da naira ko riyal ko makamancin haka a hakamu sarfi kenan zai zo da bayani da baki na musamman da ya kunna dan yana da irin nashi hukunci yace da yawon da zan kawo wannan bayani da taimakon Allah na biyu yace bai kulma ne bilma musayar kuɗi da kuɗi wannan nau'in wannan nau'in yana koma na cikin mukayana shine mubaya'atu ainin da aini kuɗi da kuɗi yace bai ustamani da samani cinikin kuɗi da kuɗi wada mali da mali duka hukuncin ɗaya ne musayar kuɗi da kuɗi shine wanda ake ce mashi a sarfu baki kamar da ake abin da zai kawo ɗin kenan amma dai malamai sun ce shi ma yana da sharuɗa na ɗaya dole ya zama da sadda ka zo za ka yi canji kuɗin da ka zo neman canjin su suna tare da kai kuɗin kuma da za a baka canjin suna tare da mai baka canjin daga cikin kuskuren da ake wanda ribar ce sai ga ya aje kan mashin a nan dubu ɗaya yake da ita mashin tana da canjin dubu ɗaya za ka ɗari biyu a ban da canji mai shago ban ɗari biyu in sallame kan mashin ɗin yana son canjin dubu ɗaya sai ka karɓo ɗari biyu a gudu mai shago sai ka zo ka ba san a taɓa ka sallame shi ka ce riba haramun ne amma ɗan taɓa kawai ya haƙuri ka miƙa dubu ɗaya a baka canji ka kirga tun cika a ɗauki ɗari biyu ka ba shi ka karya tare da farko kenan to da dole a yi abun nan take kowa kudin shi na hannun shi ba tare da dogon bata lokaci ba sannan ba a yadda ka zo da canji shi mai shago ya karbi kudin ka wai daga baya zai baka canjin da canjin nawa kake so dubu ɗaya ne kawo na ga kamar lami a ne ka je mun gama sallah ban dubu ɗaya na a sallah ana mutuwa sai ka mutu ka rasa rai ne kuma in mutu na rasa dubu ɗaya gawa biyu kenan a barkuni na dan dubu ɗaya in mun fito mun fito zan gawo maka zai ji haushin ka an gama sallah zai ce maka ba zai yi ba kar ka da mai kai wa sunna biyayya da sunna ka ke ban sai na ji sunna ban da ban da matsala sannan suka ce sharadi na uku ayyakuna sarfu khaliyan min sharbi kada mutum zai baka canji kuma ya sa maka sharadi sai ba wani ban canjin dubu daya sai ce maka zan baka kuma ina da shi amma kar ka kashe har gobe sai mai ruwanka ba ruwanka ko kuma zan baka canji amma kar ka shi kar ka biyayya a shagon kusa da ni in baka shiri ko kar ka biyayya a shagon ba ruwanka in aka sa wannan sharadin da yi ba amma yan hanabila suna cewa suna ga yan hanabiya kai suna ga wai in dai kai ka yarda da sharadin wal muslimuna ala shuruti amma dai jumhur na malamai malikiya shafi'a da sauransu sun ce wannan sharadin ba zai shiga ba wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ga ce ya je ta mai makin sai a sace da maza maza a sace da to da ka samu da sai zai iya zuwa cikin cewa suka rigi nasar ba ya tubure maka an ya ji dubu ya tubure da aka faga ka sama inda ke da to sai kudin ka fito sai kudin ka ya fito ko kuma illa ta biyu ya ga ce ban ɗari biyu in sallami mai makin in ka da mugun dan kasuwa tunda yanzu har wani abu ya shiga tsakaninku sai manna mai tsada sai manna mace tsada sai manna mai tsada tun da ya karɓi ɗari biyu da kuma sai ya zo ya ce to a bani kayan dubu ɗa- ɗari takwas sai ba shi kayan ɗari bakwai wacce ɗari biyun da ya ba shi ya sallame mai mashin ya ci ɗari da ita tunda ya riga shiga shi sa ba a so yace a ka zo mu yi tiyayyar ya jira ka in ka je layin gidan mai da ta ba na jira ko na ka ba da hannu ko gwamna ya zo wuce ai duk ana jira in ma kitin ma ya faci ana jira to tun da dai ana jira to canji ma ya shiga cikin karewan mai mai ya kare zai ga ce fasin da sauka to nan ba in ba canji ya kamata a yi hakuri wa'annan ka'idoji al-Imam Nawawi ya kawo su a kusan ya shiga hannu ai ya shiga hannu ya shiga hannu in ba isa abu wani ya ci riba don wani mutane yin da ya bara shi kaga kana ta ba ya da ma kawai ya zo ku in ya ga mun ganna mai ta kai na ka yi tsada na ta ba nan ga da jira na shi na yi ta jira canji na da muhimmanci na eh a ba su eh shi ne bai mustalam din nan zamu mutum da kina bai mustalam irin kalle ko manomi ga kwarewa a noma ga talauci ruwa ya sauka a kyauta ba kudin taki ga gona fankacin siya ba kudin iri ba kudin haro kuma sama ta iya ruwa ba ta iya haro ba ko ma ta iya Allah ya ce ta yi ba to shine sai in mutum ya ga dama sai yake bari mu salam kawai shine waqatu taslim kenan shine ikibar nabi to ma da yake ce waɗannan ka'idojin daga cikin wanda suka kawo su akwai al-Imam an-Nawawi a cikin littafin al-Majmu' sharh al-Muhassab mun yi bayani a baya ya rufe hijira da shekara 676 to shine yake to huwa al-ma'ruf bi sarf irin wannan musayar kuɗi da kuɗi shi ake cewa canji ka bai ita zafi bi zahabi kamar a yi musayar zinariya da azurfa a mana azurfa da zinariya wadda rahim bidananir ko a yi musayar dirhamai da dinarori wal umdatu da misriya in ka ce al umda to shine kudi shine da turanci ake cewa currency ko kuma in ga dama ka ce money ko in ga dama ka ce coin irin wannan coin din da masu mining suke tarawa za a ce mace umda in dai ya taru ya zama kudin in ya taru ya zama kudin to ko kuma kai musayar kudin kasar misra yunai kenan bil umlati suriya da kuma kudin suriya kudin suriya sune kudin sha ko ka ga da malamin dan da yan najeriya ne sai ce ko kuma naira sai su dan tsallaka na da kuma saifa da kuma dala wanda za su sani sai kuma riyal saboda aikin haji to irin wannan shi ma ya halatta suna ka sana'ar canji halattacciyar sana'a ce sai dai tana da ka'idoji ina kiyaye waɗancan ka'idojin da wasu ma da malamai suka kawo ma da yake wa huwa ja'izun wannan nau'i na ciniki ya halatta da ittifaqil fuqaha'i da haduwar malaman fiqh gaba ɗaya da hajatin nasu ilaihi saboda ilaihi saboda bukatuwar mutane zuwa ga musayar kuɗi haka yi zirga-zirgar kasa da kasa saboda sai ka rike naira ba yanzu ka kwashi tudun naira ka tafi saudiya ba ya saba yunwa ne da kusa take ka ko kuma ka haɗu da azzaliman tikari azzaliman tikari za ka wani a saudiya ka ɗaga dubu ɗaya zai siya ɗari biyu naira ɗari biyu zai siya to da ka zo da dubu goma dubu ɗaya zai baka a kuɗin saudiya ko kuma yanzu kamar misali ka zo da dubu ɗaya na neran najeriya sai ya siya riyal ɗaya ko kuma ya ce maka rabin riyal zaka sai ka bashi dubu biyu zai baka riyal ɗaya kusan kusan naira ɗari biyu da hamsin kaga naira ɗari biyu ta tashi ko ɗari biyu da ashirin da biyar shi kuma tunda yana da ƙarfi sai ce ka tara su a gida radda ya jara Najeriya wannan ba ƙananan kuɗi ba ne to sai kira ta ce a ya halatta a yi musayar kuɗi da kuɗi in dai an sami har ma da ƙari a kai in an samu bambancin jinsi ya ce saboda bukatuwar mutane zuwa ga musayar kuɗi da kuɗi inda tabayuri lokacin saye da sayarwa wa tabaduli da kuma lokacin musaya wa akabuhu kasira hukunce hukuncen wannan nau'i na ciniki suna da yawa sufura fi musallafi akwai malamai ma da ke masu littafi musamman don bayanin a akabu sharhi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara ba da ka'idar a hadisin da Imam Muslim ya fitar fa idza talafat hadhihi al-asnaf idan jinsin kayan musayar ku ya sha babban annabi ya ce fa bi'u kaifa shi'tu ku yi musayar ku fi yadda kuka ga dama amma da sharadi ke la kana yadan biyade ya zama hannu da hannu kada ka karke kudin danashi ka ce wai sai gobe da kawo maki naira a'a ka ban maki da dole radda ka zo da nerar ka sai ku yadan biyade to sai na wannan nau'in na mubadalatul mali bil mal yana karkashin bai'ul muqayaza ne bi itibari al mawdu'a bi itibari mawdu'il aqdi to sai asadis na uku bai'ul ashiya'i bin nufuri shi ma yana karkashin muqayaza ne sayar da kaya da kuɗi ka daga wayarka ka daga gidanka ka daga gonarka ka daga buhun hatsinka ka daga rigarka ka daga yadi sai wani ya kirka kuɗi sai ya tsaya shine wannan wannan shine mafi shaharar nau'ukan ciniki a tarihin duniya tun daga da har yanzu yasa yake cewa baibul ashiya ibn nuku sayar da wasu kaya ko kayayyakin mu'amala da kuɗi ai baibul ayani bil mal sayar da kaya da dukiya ka bai ilm makili wal mawzuni bis saman kamar sai da kayan da ake aunawa auna buhu da kuma auna nauyi ta hanyar ba da kuɗi sai mutum ya kasa kifi duk kilo kaza sai ka taban kilo biyu kuɗin ki kaza sai ka kirga kuɗi sai ka bashi wa hada kullu ta'arufu alayhi inda idlaqi lafzil bay'i wannan shine nau'in cinikin da aka fi sani lokacin da aka kira nau'in ciniki وهو مباح بالنفس والإجماع يا ألدى da nassin na shari'a Qur'ani da hadisi kenan kuma ya halatta da ijma'in malamai gaba daya wala hu ahkamun kama sayati yana da nau'uka da da yana da hukunce hukunce da dama kamar yadda bayanin su zai zo kamar yadda bayani zai zo dukkan waɗannan nau'ukan na ciliki suna karkashin nau'ul muqayaza ne bil kibari min haythu mawdu'il aqal min haythu mawdu'il aqal yanayin da za a yi tabadul da ila kudi da kudi ila kaya da kudi ila kaya da kaya su ne kawo mana ga sunan guda uku yace wa sayati wa wala ku akamun kama sayati ya walillah zai zo da sannu insha Allah kuma haka ake son mutum wala ta kula da dake in inni fa'il zalika gada illa ayyasha Allah kada wani ku ya ce zan aikata wani abu gobe sai in ya ce in Allah ya so to da rabi annahu wannan nau'i na kudin yana komawa ya shiga litibari tsani shine kulla ciniki min haisu waqati taslimi ku yi ku kulla ciniki kai da wani amma yaushe za a ba da kayan ko kuma yaushe za a ba da kudin wannan ne falle ke shigowa ruwa ya kama a kyauta ga fankaceciyar gona ga basirar noma amma iri na da tsada kayan aiki na da tsada kuma kai in dai baka nemo kuɗi gona ba diyar maka ba don kaga duk wayanka baka da kuɗi baka da iri wata dabara wani sabba ko wani iya hula ko fede dan ba zai baka iri ba to shi ne ya halatta sai ku yi ciniki na sanadi ko sanam shine ita masarar da za ka noma sai ka sayar da ita tun kafin ka shuka sai ka karɓa kuɗin shi kuma wanda ya saya sai ku yarjejeniya ka ce mashi to sai watan Disamba sai ku karɓa kuɗin sai ka je sai ka gyara gonarka ka cire mashi yan buhunan shi ka samu abinci har ka samu na sayarwa har ka samu na adanawa har ka samu na gyaran bashi to ya halatta abin da bai ya za a yanke farashi ya za a yanke farashin ba dai a so a tafi da shi a rike to shi kenan mu bacci yadda kaka ta kaya galiba ana kada da rigima ko wanda ya tsaya ga an cuce a lokacin za a kira masana zai ga masara buhu goma to nawa kuke da za ta kama nan da Nuwamba? Wana yi wajen kiyasi yace to muna ga zuwa mujabba za ta iya tashi a talatin da uku ya ba shi dubu ɗari uku da talatin idan ta zo tana dubu tamanin tamanin dole ya bayar idan ta zo tana dubu sha biyar biyar kai kuma dole ka karba dama ai kai taimako kai ba ni ba ka je ne taimako ka je don aka yi haka na ɗaya a rubuta na biyu kada ya wuce na bana kawai kazan a jami'a annabi da ya wuce jira mutum ya cimma sai ga mutum ya zo ya kai da buhu goma na noman bana kuma ya kai da buhu goma na noman baɗi kuma ya kai da wata goma na noman baɗi wata duk suna rayu suna jira annabi ta yayi yawa ku yi iya na asalin wannan nau'in cinikin gaskiya haramun ne dan kai in ka lura galiban ba fashi a lafiya amma shari'a ta halarta saboda lalura suna ka sai ku tantance farashin sannan ku yi abu sannan a tace da a faɗa lokacin da za a karɓa kaya da wurin karɓar kaya sannan kowa ya yarda da cewa duk yadda yanayin ya zo ba shi za ka lama yanzu buhunan kawai za a rika kallo kai idan idan ba ta zo ba farashin da ka sayar za ka kalla ba buhuna za ka kalla kai ma ba farashin da ka saya za ka kalla ba buhuna za ka kalla don haka yi haka shi kenan an rubuta sa shaidu sai karɓi kuɗin buhu goma Allah ya kiyaye hanya. eh yake faɗan farashi a to ai sai an samu abin nan karisun wanda suke iya kiyasi ko kurras wanda za su iya kiyasi su za su fitar da farashin dan a sami rage rigima yanzu ya zo ya karfe maka dubu ashirin da biyar biyar ta zuwa arba'in da biyar biyar a fatan ashirin in kai da kuma dole ka bashi ba dole in kai da in dai har kai da ko kai da shi kuka yi dole ka bashi ba sai kai ya sai sa kai kokari a samo masana kuma ka roƙi Allah ma ba sai ka yi ba Allah ya kiyaye wa alaikum assalam na'am Na'am. Ana ba su. Eh. In dai inda an yarjejeniya ko an kuma rubuta kuma ta yadda shi ke nan. Mu ce ta addu'a amma kai shiga matsuwar da sai ma ya karba. Wannan shine bangare na farko na bai'u salam. Bai'u salami a salam. Cinikin salami ko cinikin salam huwa bai'u shay'il mu'ajjali shine sayar da abin da ba ka da shi yanzu bi samani da mu'ajjali da kudin da za a biya ka yanzu. wannan cinikin yana da akasi kuma kaga yanzu kayan ne babu ko amma ga kudin kuma yanzu da akwai kuma wanda kudin ne yanzu a akasin wannan kenan sai a baka kayan yanzu kudin kuma sai nan gaba shi kuma shi ne suke ce mashi bai utta kafi irin bashin da ma'aikata ke karba sai a baka sai ka biya a wata goma shi aslan ya kamata ya zama taimako ne bai ku taka fifi kenan amma in ya tara maka wani abu na kuɗi larura ta sa ka karba jumhur na malamai za mu zo kan shi yana cikin nau'in cikin da za a yi magana a kai yace kamar yattari min al-fallai al-kama kamar mutumin da zai je ya sai alkama daga manomi me zai faru fa yadda fakut sama da ajila sai ya bada kuɗin nan take wa yattalim minhu al-bida'ata ajila sai karɓi buhunan alkaman shi nan gaba shi ne salam ɗin kenan shi ne falle fi zamanin mu'ayyanin karɓar ta zama lokaci a jananne kada ce da kaka a'a kaka na da faɗi a faɗa da kakar wani wata watan Nuwamba sati na farko ko na biyu ko na uku ko na hudu dole a yi sannan a rubuta yadda ka gane a wanda suka haɗa kai ya ce wal asli fihi tahrim asalin wannan nau'i na ciniki haramun ne da yanda gurin jinsi bai ilma azumi saboda nau'i ne na sayar da abin da ba ka da shi ka karɓi kuɗin yanzu illa anna shari'a abahu li hadatin nasi ilai sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah kokin sarki sun halatta wa al'umma saboda bukatuwar su zuwa ga kuɗin in ka ce kada manomi ya karɓi balle to haka za a yi ta ruwa a kyauta bai noma komai ba kuma da kaka ya sake zama nauyi amma idan ya karfi rancen buhu goma kudin buhu goma yanzu in dai manomin ne na gaske ko a dubu ashirin ashirin zai fita zai fita ai ba na jin kai yanzu ka karɓi kudin buhu goma kuma ka kalmace kafa a gida ba ka sammako ba ka yammaci ba ka gyaran wuriya sai dai ka zo ka kalmace kafa haka kana tsarin BOA kana ta ku zagaye ta dubu hudu ai ma da inda ba shi ka karɓo sai aikin da ya fi karfin ka za ka yi sai aikin da ya fi karfin ka amma inda za ka iya tunda ka san danda da kake ciki akan bom kake ba akan bom kake za shigo da buhunan sai kuma a ga sun fita to an dai mutum ya kiyaye za ga ya amfana duk da haka ya ce aka daga da al-Imam Bukhari al-Imam Bukhari ya fitar da hadisi shi sai yi a ingantaccen littafin da Ibn Abbas daga Abdullah dan Abbas na dan Abbas ya rasu hijira da shekara 68 Allah ya mashi yi rahma sai dai Allah wani kuma ka kalimar Nabi sallallahu alaihi wa sallam al-Madina ta wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo Madina wa hum yuslikuna bit tamri as-sanatayn wa salata suna cinikin dabino na sana na falle suna karbar fallan dabino na shekara biyu wa salata da shekara uku fa kana man aslafa fi shay'in duk wanda zai karbi fallan wani abu fa fi kaidin ma'lumin ya karba a cikin awo sananne wa wazinin ma'alum da ma'aunin nauyi sananne ila ajalin ma'alum zuwa ga lokaci ayyananne in mutum ya haka shi kenan wannan nau'in ya halatta haka wancan nau'in na bai'ul ta kafiti shine nau'i na biyu da ke shiga min haihu wakatin tasli yazo ya ce to shi kenan ba ni masara da nake ci ta tsare ban buhun masara zan biya ka cikin wata shida. Yanzu ka ba kuɗin ne aka bayar ba kayan kuɗin ne aka bayar. To tun da kaɗan kaɗan za su rika biya sai ka kira ki bai ta kafi. Nau'i ne na ciniki da zai kawo mana shi nan gaba. To wannan shi ne itibar na biyu. Itibar na uku shi ne min haihu zurki ta hadidin sama duk da lokaci ya gurguje wajen kayyade farashi. mutane wajen kayyade farashi suna da fuskoki kusan guda uku ko biyu akwai baitul musawama in na zo zan sai kayan ka ya halatta mu rika kayawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai sai wanzo ya kaya da ka faɗa miki kudin yace zan bayar da kaza ka ce an sayar miki turo ya bayar da ka ce to ya halatta a kaya amma kai na da sharadi kai ne sa farashi kar ka sa farashi da yake da hankali ana ta tafiya nan naira ɗari sai ka ce mana naira ɗari hudu da tamanin da yakwabo albarka ya yi yawa kai kuma ka san ɗari ake siyarwa tamanin ake siyarwa a kano sai kuma sai ka ce maki saba'in da biyar wai ta saboda in ya matsalan ba ka cika biyar din saboda bakan mugunta kai ya ci riba da ke kuma ba ku kyauta ba shi yasa da zai da za a ɗauki salon kawai a riƙa rubuta kuɗin kayan amma aka ce ba za a yi ba za a tsaya ne ya halatta shine bai'u allazi la yadhkuru al-bai'u fi ra'sa malihi shine cinikin da ɗan kasuwa baka isa ya faɗa maka yadda kayan yake a hannun shi ba zai faɗa maka kawai wani kuɗi ne sama da haka sai ce ka taya to kai kuma ya rage ga basirar ka da kwarewar ka da waye naka sai ka tsaya a karkashin nan kuma baya halatta ka ɗauko tasbini yanzu ka shiga Abuja za ka shiga supermarket sai ka ɗauki wani kawunka ko wani ɗanka da ke can ɗan Abuja wai ku shiga a kar ka ɗauki ka tafi kai kaɗai yan kasuwa ta amfana. Baya halatta. Ko wani kawun ka shigo da zakara daga kauye wanda ka ce kawu kawai siyar ka kyale yan binni su ci zakara. Idan kasuwa ya ji rediyo na ta magana ya ga an ce na ya ji ana ta waya su kwata sai an hau dutse. Idan zakaran nan. amma ka ce wai kawo kawo in je in sayar maka kawo kar su cuce ka kawo in sayo maka ka sama wanda da manzon shi kai ka fashi ya shiga ya taya sai dai yan kasuwa ba a san su maguri masu shagon yadi na yaudara sai sa wani fluorescent ko wani girin ta can wani bulu ta can wani sky bulu ta can in ka shiga ka ga yadin wallahi inda wani ya rike maka sai ka ce ku ta ka kai sai ka ji ka ka tsere tsere ya suka maraya ne ya tsara ka da sunan ke zuna ka koma ya mirtisi to kaga za ku iya cinikin musawama na biyu za ku iya bahibul amana wajen kayyada farashi a wani ciniki da ake ce mashi bai'ul amana me bai'ul amana shine wa huwa al-bai'u alladhi yadkhulu fihi al-ba'i'u ra's malihi in yazo sai ce biran nan komai da komai a naira 80 yake a wajena kara mata duk abin da ya samu na riba ana yi ko ana ta riba ko dan wani zai kara maka naira riba inda transfer ne ya san biyun za ka hau idan baka tamanin da biyu guda goma zan siya ka ta ashirin ke
ana samun matsala to matsalar ne matsalar da ake samu shi ne biro da ke kan yanzu farashi yake samun wani amma kayayyakin misali za ka fito shi daga kasuwa kai bai kudin mota kai bai kudin daku kai bai kudin
eh waɗannan kuɗaɗen to sai a sami kila idan naira tara ce wani sun mula sun da kuɗin goma sai ka ci goma
amma mutu a lokacin kuma za ka ce mace ni a tara yake a wurina ba sai ba za ka ce mace a goma yake ba dan ka kara daya sai ka ce tara yake a wurina goma shi ta wuce kai wahala da ne to kuma lafiya sai ka sai ka bar bai'ul amana sai ka kuma bai'ul murabaha in yace nawa yake a wurin ka malam yi ciniki kawai kawai yi ciniki da wahalar da ya ci goma ya rabu naira goma shi ya ci goma to shi wannan cin wannan bai'ul amana yana da surori guda uku surar farko akwai abin da suke ce mashi bai'ul murabaha cinikin murabaha sai ka ce mashi asalin biran nan saba'in na saye shi a kan da na raba kuɗin da na biya ɗan dago da jakar da aka zuzzuba da buhun da aka sa har aka zo tasha na kashe mashi naira biyar ya kai saba'in da biyar kenan kuɗin mota daga kano zuwa nan tunda kayan da yawa da na raraba ya ci naira bakwai kaga ya tashi naira tamanin da uku karama riba ina so ka bar riba akan saba'in din da na siye ka bar riba akan biyar din dan dabu kuma ka bar riba akan kuɗin mota mazhabar malikiya sun ce wannan nau'in na cinikin makaruni ne saboda ɗan kasuwa zai iya manta wani abu sai an gama sun sai kayan sai ka tuna kwastam sun tare kuma ka iya kuɗi ko ba ka raba da su ba ga kuɗin ga kuɗin mai gadi to sai suka ce malikiya suka ce gaskiya makaruni ne amma malam dai baka manta ba gaskiya ya halatta amma dai zai zama da matsala ga mutanen mu amma da zaka ta saba'in ban goma biyar ban biyu bakwai ban uku ka ta sha biyar kenan sai a dora a kan wancan littafin sai a faɗa farashin da ya tashi a kai za ka iya yin haka ya halatta suna cewa bai gulmura murabaha to sannan akwai akwai ko in ka ga dama akwai gulmura ba za ka iya ce mashi kawai mala yadda za mu yi jiran nan gaba ɗaya goma yake a wurina ban sha ɗaya kai ka yanke bayan ka ba shi dukkanin waɗancan lissafi amma ba taka ka faɗa mashi ba nau'i na biyu ko sura ta biyu shine bai'ul wadi'a sayai sayar da kayyada farashi ta hanyar kai mai kaya ka zabge farashinka yazo yace nawa kayan nan ni kayan nan a saba'in yake a wurina amma ba ya ta sittin sittin ya halatta shi ko bai kamata ya tsaya ba saboda kai amin ne shine bai'ul wadi'a ka sabke farashin kayanka daga saba'in ka ce ya ba da sittin nau'i na uku shine bai'ul tauliya shine sai ka ce mashi ka miƙa al'amarin a wajen shi ka ce ya mace farashi ka faɗa yadda za ka siya ka girga guda da kake so ka bani kuɗin wannan kuma yana ga sunan ka tsori yakan ya kusa tafiya ya duk wanda mutum ya ɗauka ya ce zai aiki da shi duka ya yi ƙarƙashin musawama amma ita musawamar tayin nan yana da sharuɗa wannan tayin da ake amma saboda da lokaci na ga za mu bashi sai in Allah ya kai mu darasin gaba kafin mu tashi wannan sabon fasali sai mu tattauna akan wa alaikum assalam eh eh eh eh idan aka samu na daidai idan aka samu asara shi wanda ya karba dai asara na kai shi to da yanzu zai buhu goma aka yi magana ba zai rasa wani dan keji ba zai rasa sai a neman ne ya tafi haka ya tafi haka in kuma da su waye nauyin ya dawo akan magana ba za a raba gado mutum cire wannan hakkin dan bashi ne daino ne zai ma iya hana shi kwanciyar kabari lafiya to da yanzu da zai karɓi bashin buhu goma ya noma buhu ɗari ba wanda zai ci alkharaju bid dama wannan hadisin zai zo da wuce shiga kaidan da ya aiki a nan wurin tunda da ya samu buhu ɗari goma ka zai baka har ma in kawai ga yana da maka gwado na ci riba ne to tun da haka ne da ka samu tara sai ka tafi gida ka ba iyalai a kuri ko sai ka wuce gun yan hatsi ka kai buhu ɗaya sai ka haɗa ka sallame shi sai ka zo ka fara a wurin da kaga baka gangara kwari sai ka nemi istikhara ka je ji za ka yi ko karas ana dafa maka asiri da rani ta haihu. Na, eh. Zai kara ba, yau wa kaga bai fita hanyar ba. Shi yasa masu wadatar sun fita, wannan hikima ce ta shari'a ba. Ana ta nakasa masu kudin. In ka karba sai ka ce ai ka faɗi, ai kai ba, a dole ka bayar. Kamar yadda yake malam ke cewa kana kana kana mayar maki ba da bazara kana zuwa zai baka. dan ya san kai abintacce ne to wallahi wani ma in ka ce mashi wallahi ai na ga gonan nan fa an ko iya hada kuɗi ce wallahi tara aka hada shi wannan ɗayan ne na hada sai ce ban biyar ɗauki biyar Allah zai tausashi zuciyar ki ko akalla ya ce ɗauki ɗayanka to ko za ka sake karɓa kai na rani sake jarabawa ba da kuma da kai kike lokaci yayi malam wani abu wanda yake Eh. Ya bata ba. Ba dai kotu ba ne? A wannan kotu? Eh. Ya biya. in ya biya ma biyar ɗin za a biya in dai ba a je kotu ba to shi kenan sai ta lallaba ta har a samu a karba wanda yadda za ta iya karba da karfin tsiya sai dai matsalar da za ta faru shi ne yanzu shekara biyar da yi yanzu yan an zo kuɗin da yake yaki da su ko hatsin hatsin kawai buhu biyar za a bayar buhu biyar za a bayar ai buhu na aka yi rubiyar da a ce rance ne aka yi na kuɗi to kuɗin da a baya misali a ce kakanku lokacin sardauna ya ba wani mutum rancen ɗari biyar ya je haji sai ya zuku jikoki kuka yunkuro za ku biya baki nawa za ku baya ɗari biyar za ku baya malam malikiya sun ce ɗari biyar ɗan a hanaf ne suka ce su suna ga me aka yi da ɗari biyar ɗan a wancan lokacin haji asali yanzu su biya kudin hajjiyar su jera mai kama dai sai su yaɗa su wanda ya yi sulhuntawa dai sai sulhunta na da sai da miliyan ta gwada kama dai wannan shi yanzu kurutiyar sun zai baya ba magana yake ga lokacin ne sha shida shida a malam kurutiyar kawai ake yi da dubu biyu ya dawo kurutiyar zaka baya to alkharafi bai tamam Allah ya sa mu dace. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.